بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صاحب الكتمية والختمية مولانا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن خليفته المطلق مولانا الشيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه وعن سائر أقطاب التجانية الأحياء منهم والأموات أين كانوا وحيثما كانوا وأورثنا الله سبحانه وتعالى من نفقات بركاتهم إلى يوم الدين وبعد شيخني من يمن يدسك قباتا شك مالا كبير عربي شك أحمد يايا da sauran manya-manyan malamai waɗanda suke nan tare da mu da waɗanda suka tafi da kuma magabata waɗanda suka halarci wannan wuri daga dattawan anguwa shugabannin anguwa da kuma sauran masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matasa musamman waɗanda suka shirya wannan zama da kuma ‘yan uwana almajirai masu kwaɗayin neman ilimi, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A mun gode don mu ne masu masaukin baƙi, mu ne masu gayyata, to bai kamata mu yi handama ba. mu aka zo a musa gayyatar mu to wanda duk suka zo suka gabatar da mawdu'ansu Allah ya saka musu da alheri Allah ya kai su gida lafiya a dama maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi abubuwa kaman guda uku na ɗaya tarihi na biyu yabo na uku faɗakarwa abinda ake a wurin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ai tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faɗi tarihi ya kunshi sira ta haihuwarsa a faɗi mu'ujizozinsa a faɗi khasa'is keɓantattun darajojin da yake bantu da su ya fifita kan sauran duk wasu halittu gaba ɗaya ko annabawa ne ko mala'iku ne ko wane ne to in an yi wannan ɓangare kenan na ɗaya na biyu a yi amdahu mada'in yabo ƙasidu karanta wanda da dattawanmu suka saba irin wannan zaman da kuka gani an yi a masallacin nan wallahi haka maulidi yake abinda aka sani kenan tun tun tun tun tun shekara dubbai har zuwa kan iyayenmu malamanmu haka ake haduwa ko a masallacinsu ko a zaurensu a zauna inda kuka zaunan nan cikin natsuwa malamai su yi bayani in an gama kuma yadda kuka an ba ma na ladan ya yi kasidan nan to a zo a samu wanda suka iya su yi ishiriniya su yi alburga su yi diwani su yi menene cikin natsuwa raba mu to wannan shine asalin maulidi wallahi duk wanda kuma ya san duk wani mai farin gemu a nan wani mai farin gemu ya san haka ne aka san maulidi yawa don haka ashe duk wanda ba hakan ba to sai dai an tsora shi a ma'aunin shari'a idan ya yi to shi kenan amma dai ba shi ne asali ba maulidi a nan gidan kuma tunda an zo maulidin zan yi zan fasa kwai ga malam yusufu maulidi a nan gidan ba bakon abu ba ne tun muna yan yara ake maulidi a nan gidan kada wani ya kama an yi maulidi yau ya ce wani sabon abu kuma a gidan alhaji barau to duk anguwan nan in ban da masallaci in ban da gidan shek malam na ta'ala a sani na sai nan gidan sai nurul huda sai gidan malam buba sai gidan sai nan ko dama nan inda muka yayan mu suke haɗuwa kenan tare da su shehi da sauransu a yi maulidi lokacin shi ɗayar a gurin yake ake zaune wayannan su ne mashahurai sai kuma in ka ƙetara sai daga baya umdatul islam islamiya ce sai wata tsohuwa to nan kuma na fara wuce anguwan nan in nayi haka shine an je kenan anguwan jaki to nan akwai makaranta wanda ita ma ana kiranta markas ana maulidi nan gun da shagunan nan suke a nan makarantar take ga malam talatu ga malam yusuf haka ne ko nan muke maulidi tun muna yan yara yanzu haka ina da wani tsohon kaset wanda yara muna yara mu ma mukan rako malam a zo a zauna ana yi a kasar din an yara suna karatu da waƙe-waƙe na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wanda malam yayi jawabi a gurin wannan maulidi to yaya aka yi yaya aka yi wannan ya ku tambayi malam Yusuf liman sai zamanto kuma aka zamanto kaman ya ɗau lokaci ba a yi ba to wannan kaman an raya an sake farfado da abin da ake yi ne ba wai wai an zo da wani sabon abu ba ne an gane wannan shine farkon abin da ya kamata in gabatar na gaba za mu yi ayatul kursi kafa uku da ƙarja akun kafa uku shi wanda yake da wannan gida wanda masallacin yake kofar gidansa baya da lafiya yana kwanciya asibiti za mu yi wannan addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya sassauta masa tsananin ciwo da yake جاءكم رسول شفيعك اليوم وأسلم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى الفاتح ونسألك العافية هذه إلى صراطك المستقيم وعلى هذه أقل من جهل الإسلام وقمة Maudu'in da aka bani an ce zan yi magana akan asalin sufanci ko? To kuma na ji kaman mai suna na ya ya yi mafi yawancin abin da ya kamata a yi. amma duk da haka tunda maudu'in da aka ce zai magana a kansa kenan sufanci wato laraba suna cewa wato wai bi asma'iha ta tamayyazul ashiya'u wato abubuwa sukan zama daban-daban ne su bambanta ta hanyar sunayen da aka ba su sunan ne yana sa a gane bambancin wani ne da wani ko bambancin reshe kaza da reshe kaza to idan aka ce sufanci waɗanda suke sukan ɗariƙun sufaye sukan fake ne da sunan in suna son su bugi hankalin jahili da bai san addini ba sai su fake da sunan sai su ce to kawo mana asalin sunan a Qur'ani ko a sunna kuma idan shi shi masoyin zuciya mai son kansa mai son zuciya yana da wuyan hulɗa yana da wuyan sha'ani rikitacce ne za ka same shi shi da kansa zai sa ma'auni ya sa sikeli ya ce shi yana son a auna abubuwa da wannan sikelin ne amma idan ka ɗauko wannan sikelin ka ce to shi kenan tun da ma'auninka kenan mizaninka kenan na kimanta abubuwa sai an samu sunansa daga annabi ko a alƙur'ani to zan yi irin na ban so in shiga wannan layin ba amma zan yi irin na wayanda suka gabace ni su malam Ahmad da sauransu sai in ce to shikenan tunda ka ce sufanci babu aya babu hadisi to ka mana ayan salafiya salafiya a alqur'ani ko a hadisi ko kuma wahabiya a alqur'ani ko a hadisi ko halin sunna din ma mu ne halin sunnan duk da dai an mana faki to aje halin sunna a alqur'ani ko a hadisi in yayi kalakalansa to ta ko kuma muce in mun ce izala ma to shi ma a alqur'ani ko a hadisi to in aka yi haka fa a mizaninka to ɗariƙa ma za ta fi samun ma'auni a alƙur'ani kai baka samu shiga ba saboda haka suna ba wani abu yake ba illa nuna irin kala ko yanayin yadda abubuwa suka zama idan muka sake tahowa muka ce mu ɗauko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatu duk abubuwa na addini rushe shi zamu yi in ba za mu ɗauki asma'u allati tatab tumayyizul ashiya'a ba in zai za mu ce suna da ya bambanta abu ya sa abu ya ɓaci to gaba ɗaya za mu rushe duk abin da muka sani da sunan addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abu da ya sani yake kiransa hadisi eh wani zai sha mamaki a ina ne annabi ya ce akwai wani ilimi sunansa ilimin hadisi balle har a masa ƙa'ida mustalahul hadisi kawo ukutubu anni alhadisa au mustalahul hadisi ina yake a ina annabi ya ce a rubuta wani ilimi sunansa tafsiri ko kuma wani ilimi sunansa ulumul qur'ani ko wani ilimi sunansa ilmut tajwidi to haka haka abubuwan duka suka tafi amma in mun koma a sunna asali shin annabi ya kawo abin da yake ma'anan sufanci ko bai kawo ba sai mu ce ai ma takanas Allah ya turo subhanahu wata'ala ya turo mala'ika jibrilu ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa Allah ya raba addinin nan gida uku hawa hawa kuma imani ne yake sa ka wuce hawan farko ka je hawa na biyu to aka yi hawan ƙololuwa ya dawo kuma a wajen wasu shine kafirci shine bid'a inda za mu ga haɗarin da waɗannan makiya musulunci makiya gaskiya suka jefa mu a ciki kenan mala'ika jibrilu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa ba ni labari menene islam wannan ma ya ishe mu aya ba akwai wani abu inna dina to inna dina inda Allah islam ko to akwai inda aka ce inna dina inda Allah iman akwai inda aka ce inna dina inda Allah ihsan to ka ce duk wani abu in ba islam bane ba addini bane to da wa kake yi to sai ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ma huwa islam sai manzon Allah ya ce an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat wa tahujjal bait in istata ilayhi sabila wannan shine islam so da sai jibril ya tafi abin sa an gama ko amma sai tsaya kuma ya ce to ma akbirni akbirni anil islam lafazin hadisin kenan to fa akbirni kuma anil iman tambaya daki bayan daki duk mai hankali an ce menene malaman nahawu irin su malaman education ko jarrabawa irin su malam shaiba shaibu musa wunti me suke cewa wai fahamu su'ali me wai nisbul jawabi ko daga ma ka fahimci tambaya tun baka amsa ba to ka amsa ka yi rabin amsa ko ba haka ba to ashe in kaga an rubuta questions in kai ba jahilin jahilin ɗalibi bane har ka cika ɗalibin makaranta rantsatse kaga an rubuta questions guda uku to ka sani cewa lallai akwai bambanci tsakanin tambayan farko da tambaya na biyu da tambaya na uku kuma kowace tambaya tana da muhimmancin ta shi yasa aka raba su gida uku ko amma idan ka ce question tambayan farko amsanta da na da na farko da na biyu da na uku duk ɗaya ne galibin ɗaliban da suke yin haka ko da abin yayi kama sukan faɗi ne duk ɗalibin da gani ya fito tambayan farkon nan fa ita ce ta biyu amsan su ɗaya to ya baɗi da ba za a yi ta ba ya faɗi kawai jahili ne bai san me aka rubuta ba abin kama ya ɗauke shi ya ɗauka duk ɗaya ne alhali akwai abin da malamin ya hanga wanda ya bambanta wancan tambayan da wannan to wannan shine ya kamata mu yi nazari akai kai dai ka san cewa tambayan farko ta jibrilun nan abin da yasa ya bari sai da aka amsa masa wannan tambayan yayi ta biyu ta biyu ba ita ce ta farkon ba akwai bambanci amma an ka ce za ta haɗe su duka ah to islam da iman ai duk islam ne ba islam bane to amma me yasa ya jinkirta wannan tambaya ce tukunna amsa masa wannan da aka amsa masa kuma ya ga bata gamsar da cewa sauran mutanen da suke sauraro su fahimci ta biyun da ta ukun ba sai yayi su shi ya kamata mu gane sai ya ce to kuma aka birni anil imani sai manzo Allah ce an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi sai ya ce sadaqata kamar yadda ya faɗa na farko ya ce sadaqata na biyu ma ce sadakata sadakatan nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci in kowane maki tambaya ana ba shi maki 100 ne to ya ci 100% na biyu ma ya ci 100% Jibrilu na tambaya ne manzon Allah na amsawa kuma yana makin shine ma'anar sadakata shi yasa sabai suka ce fa ajirna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu shi yake tambayar su yake gaskata shi to jama'a koyin ɗinmu na ƙarshe kenan yanzu zan yi magana a kai sai ya ce masa fa'aka birni anil isan don Allah in isan baya da muhimmanci ba fanni ne mai zaman kansa ba me yasa kuma jibrilu ya tambayi manzon Allah wannan tambayan sallallahu alaihi wasallam sai jibrilu da yake babban malami ne da babban malami ake magana sai jibrilu ya tambayi manzon Allah ihsan manzon Allah sai ya karba ya amsa ihsan da ma'anan ma'arif ma'arifa kawai ya bayar ma'arifa ita ce mene kololuwan sufanci sai ba shi amsa da ma'arifa sai ya ce anta abudallaha ka annaka tarahu me yasa ce ka annaka tarahu domin duk arifi kokarin sa na cewa shi ya san Allah fa ba zai iya nuna Allah ce ga Allah ba dan haka ka ne duk abin da arifi zai yi sai ka ne ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kaman ga Allah ga ka jama'a mai hankali ka bauta Allah kaman gashi abinda fa annabi ya amsa kenan shi kuma shine mai addinin fa shine annabin addini shi kuma wannan mai tambayar nan shine Allah yake turowa ya zo ya koya wa annabi addini sai yace ka bauta Allah kaman gaka gashi to duk wanda yake son ya tura maka Allah ne sai yace kar ka kusanto da Allah kusa ka dora shi akan al'arfi ko ka dora shi a ina yanzu ya tafi tare da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sai ta to ya zai yi kaman gani gashi bayan da sai watakila mu zai bayan yana nesa yana can yana kololuwa amma sai mun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa tambayar sai ya ce to me yiwuwa sai baka sanin yana nan kusa din sahabbai ne fa suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a qaribun rabbuna fanuna jihi am ba'idun fanuna jihi shin kan ya rasulullah ubangijin mun nan kan kusa yake da mu maganan kai ya duka aje ta maganan kusanci da sun yi magana ko kuma kusancin su sun masa wani fahimta tunda suka ce fannu na jihi kusa yake mu rinka sirri kaman ga ka gani mu rinka magana tsakanin mu a sirri ko koli koli yake ba'idun ba zai ji mu ba fannu na jihi mu rinka kwana masa kira har sai ya ji manzon Allah sai ya yi shiru kamar yadda salafiya suke uslubin suna magana cewa la yajuzu ta'khir al-bayani an waqt al-haja to ga waqt al-haja ga bayani ana bukata amma manzon Allah sai ya amsawa kamar yadda suka tsora hadisin nan na salati manzon Allah ta ai jira yayi sai da aka masa wahayi to nan ma haka ne da suka tambaya sai manzon Allah ya shiru sai Allah ya aiko Jibrilu da amsa shi da kansa ya amsa kayansa وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illam takun tarahu saboda yana an ce yana kusa kai ba ka ganin sa to fa innahu yaraka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ihsani shi kuma ihsani shine sufanci dan haka wani kalace kalace ma na neman yaya akai aka samu sufanci babu wani abu ne sabo a addini ba ginshiki ne na uku da cikin gimashikan addini general musa yar aduwa marigayi yana vice president a nigeria aka haɗu aka ce za a kashe rigimar ɗariƙa da izala lokacin ba ma rijistacciyar izala sai dai rigiman inkari na su malam abubakar gumi aka je a je a haɗu a nan yankari aka kira malam nasiru kabara aka kira shek malam abdulkadir zaria aka kira mala abubakar gumi aka kira wasu sauran malamai don su ne a lokacin manya da ake jin su aka ce a yi magana a san yadda za a yi magana ta dawo ɗaya musulmi su yi magana da magana ɗaya a kashe rigiman inkari suka tsakanin gumi da sauran malamanmu na ɗariƙa aka zauna aka ce to ai musuluncin nan gida uku ne yanda annabi ya kasa shi akan wanne za mu yi magana akwai islam akwai iman akwai ihsan kuma kowanne yana da fanninsa malam abakar gumi yar ado yana girmama shi dan shi ya kusan kamar yana son ya bashi karfi ne da yarda da abin da yake yi sai ya ce to malam kaji haka ne ya ce iya haka nan na ni dai na san islam na da fanni ne iman ma na da fanni ne amma san abban san fanni ne ba to shi yarado kuma dan boko ne ƙwararren mai cin jarabawa ne na secondary school da da university da sauransu yace malam cewa kai fa baka sani ba yace ban san shi ba sai to baka sani ba kake magana kai ku ƙara sanin ni na yi gaba sai ya kusata ran sai baci malamin sa shi ai bai kamata wanda yake rigima yake tara yake tare rigima yace akwai fannin da ana rigiman da ake akwai fannin da bai sani ba sai fahimtar sa kenan ko ba haka ba shi kuma shi abubakar gumi makirci ne irin ta siyasar ɓoye gaskiya ya ɗauka za ta kai shi sai ta kai shi ta baro shi wai ya nuna insani ma baya da wani fanni ya san insani na da fanni to amma an ce a ɗauko fannin insani a yi dalla dalla to ɗariƙa za ta tabbata sufanci zai tabbata shi kuma ba buƙatar sa kenan ba sai ce shi bai sani ba shi kuma yar ado ya ga to malam ya san kashi biyu cikin addini bai san kashi na ukun ba dan haka dan me yasa yake rigima da wanda suka san kashi na uku sai ji haushi sai tashi tafi abun sa yace ku karasa su su wane ne wane ne wane ne katsina ku karasa magana ni ba za a yi da ni bai tashi ya tafi abun sa anan rigiman ta mutu saboda haka musuluncin nan dole ne in dai na manto kar kafin in fara ta'aliki mai zurfi sai jibrilu ya ce to sadakata fa aka birni an sa'ati ba ni labarin sa'an kiyama ita mal mas'ulu an hadiya alam min sa'ani ni kai na da kai tambaya ai baka bi ni ni ban fi ka sanin lokacin ta ba inda lokacin mun sani ba ya riga san illahi dalli hali waqtiha illahu sai ce to shikenan ba za a sanin ba fa aka birni an amaratiha yace an talid al amatu rabbataha wa an tara kufat al urat al alata ri'a ashiya yataqawluna fil bunyan kaga arna na cikin dutse masu tafiya da ganye suna gina manya manyan benaye a Abuja wannan shine abin da annabi ya faɗa ita dawaluna fil bunyan to sai yace shikenan sadaka sai tafi sai da na umar ya fara jinsu maliyan na zauna tsawon lokaci ina tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci sayyidina Umar yana cikin damuwa game da wannan sakon sai manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar ya ya ya Umar atadari man sa'ilu Umar ko ka san wa ke tambayan nan yace Allahu wa rasuluhu a'lam ni ban sani ba Allah da manzon su suka ce sani ala innahu jibrilu wannan da kaga ya zo yana maganar nan mala'ika jibrilu ne takanas atakum yu'allimkum dinakum ya zo ya sanar da ku ba ni ba an gane manzo Allah shi kai yawa abin da yasa akai wannan interview in front of you so that you can understand your religion abin da yasa akai wannan interview a gaban ku don ku san menene addinin ku dan Allah kai musulmi ne idan ka annabi da kansa ya ce wannan shine addinin ku islam iman ihsan sai ka zo ka ce babu ihsan islam ne kawai da iman kuma wai a nan sai ka dage ka ce kai ne ka san addini kuma duk wanda ya ce akwai ihsan shine dan bid'a shine mushriki shine kaza kaza to kun ji rigiman da ake yi don haka sufanci addini ne shishike ne na uku daga cikin shika-shikan addini to shi kuma ya ce bai sani ba mu malamanmu sun sanar da ni sun sanar da mu kuma da suka sanar da mu ba molanka suka yi amfani da shi suka ce sufanci yana da rassa ba sun yi amfani ne da sunna da alkur'ani shi yasa mu wallahi mun ji daɗi kuma mu ba mu tsaron mu faɗi magana a gaban kowa kuma za mu iya buga kirji duk abin da suka bi rugwanda su lau su waye suke surutu a kai zan zo gaban kowaye in ce in na ga dama in ce ni ina bautawa Allah ne ba dan aljanna ba in ba ka yi ba wuri mu mun sani mun san abin da muke yi islam baya baka aljanna wannan koyarwar da annabi ya yi a gaban sabai da jibrilu su suka sa tufaye suke cewa ba suna bautan Allah ne don a ba su aljanna ba. Bisa sunna suke yi, bisa sanin addini suke yi, ba suna aiki suna bin Allah ne don Allah ya ba su aljanna ba. Ko ka mutu ko ranka ya ɓaci ko ka kamar ya an fita daga addini ofanka kai ne ma a sararre da kake soke abin da annabi ya faɗa. misali kai ta ibada kana sallah kana zakka kana in ba ka yin ba za ka shiga aljanna ba amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani mutum zai zo yayi aiki da ya kusan cin na kowa ibada ko ba haka ba Allah ya ce me Allah subhanahu wataala ya ce masa ya auna aikinsa ga aikinsa na miliyoyi ne duk wurin ba wanda suka yi aiki na ibada da ya kai nashi yawa sai Allah subhanahu wataala ya auna aikinsa aka ga yayi nafiloli miliyoyi tahajjudodi yamun laili sadakoki ibadu dai manyan ko ba na wasa ba da gaskiya yi da Allah ya dubi aikin yayi haka sai shiga aljanna dan rahama na ba dan aikinka ba kun ga ashe hadisi ne kuma sahihi dan sunnan da ya san sunna bai sun suna ba ya san da wannan hadisin sai Allah ya shiga aljanna dan rahamata ya ce ya ubangiji a duba dai yace wannan a duba dai a ubangiji dan aiki na zan shiga ko dan rahamanka ce dan rahamata ba don wannan aikin ba sai ya ubangiji don aiki na dai ya ce to shi kenan shi kenan ku auna aka fara aunawa mun ba ka lafiya ba mu sama kakkare ba misali wanda za ka rinka yawo da daddare ba halin nafila ba halin alawalla ba bacci kana haka a kanka kana wunci kana kofar gombe ko ba haka ba muka baka wannan lafiya kullum da ya kamata nawa za a biya mu in dollars ya kamata ka biya Allah ai inda akwai abin kai ba in dollars ba in gold da gold za ka biya aka auna irin wayannan mun baka lafiya mun baka iyali mun baka kaza aka yi ta auna ce yauwa wannan a biya mu da nawa salloli kaza sai a ware azumi kaza ciwon kai da muka hana ka nafila kaza haka aka rinka warewa sai ayyuka suka kare ni'imomin Allah ba su kare ba ce to aikinka ya kare mun ma adalci kana gani da yadda aka auna ka san Allah in zai yi awo kuma ba zai yanda za ka ga kai din nan ba haka bane in yayi sai ka ce eh gaskiya domin Allah shi mai bayarwa ne da ƙari yace to to a tafi wuta ko a biya mu sauran sai ubangiji in tafi wuta ce eh
sai ubangiji ya yi mun afuwa ce to shiga aljanna dan rahama na sai eh dan rahama yace shiga dan rahama na
kun gani sunna ta tabbatar da mai islam ba zai shiga aljanna ba idan ya tsaya a islam kayi shahada Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah kayi sallah kayi azumi kayi zakka kayi haji amma babu imani billah da imani bi mala'ikatihi da imani bi kutubihi da imani da yawmin qiyama da imani bil qadari khairihi wa sharrihi babu wannan akwai masu wannan ko babu akwai an tabbatar ba a ja akwai wanda sun sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka amma babu wancan wanda su muke kira ne munafukai ga sallah ba su yi shi kalmar shahada ba ne sun yi mana idza ja akal munafiq wanda me suke cewa
amma Allah ya ce me a gaba innahum laqadibu kariya suke yi babu imani billahi wa amma akwai shi gashi nan ga sallah ga azumi ga zakka ga kalmar shahada amma babu ita a zuci don haka manzo Allah da ya zo shi ma categorizing din wannan
sai ya ce me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma manzo Allah ba ubangiji kai subhanahu wata'ala da ya magana akan a'a manzon Allah ne nake so in faɗa sai nace na sake dawa nace ubangiji manzon Allah ne sai ya ce sai ya dauko as-sunnatu tufassiru as-sunnah kamar yadda yan salafiyawa suke faɗa mu jawo uslubin su as-sunnatu tufassiru as-sunnah to ga wancan hadisi ga sunna umirtu an uqatila an-nasa shi ke fassara wancan hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wannan na fassara islam ne wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa iza fa'alu zalika me annabi yace ina ce annabi ya ce fa iza fa'alu zalika dakhalul janna haka ya faɗa asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam da gaske ne ko ba da gaske bane hisabuhum Allah ta'ala ba duk wanda ya faɗa ne ya faɗa da gaske ba ni dai a ido haka zan kare mu mutum ya faɗi wannan ba zan kashe shi ba ba zan yaƙe shi ba ba zan masa saboda ya riga ya faɗi abin da zahiri ta nuna shi musulmi ne amma batini ya nuna shi mumini ne da aka tambaya zai to imani fa yace attaqawa ha huna ba wanda zai iya ganowa ko ba haka ba amma Allah fa sai ya fassara wanda ya kai makamin imani shi zai shiga aljanna amma wanda ya kai makamin tsaya makamin islami babu maganar tabbacin aljanna sai ya ce wa sai Allah ya ce wa adallahu allazina amanu ba aslamu ba domin wayanda suka aslamu kan Allah ya ce akwai suna nan da yawa makaryata ne qalatil arabu ba ma aslamu suka ce ba amanna Allah ya ce kullu tuminu ba ku kai imanu ba lakin qulu aslamu islamu kan ya tabbata tunda kun yi lafazi kun yi kaza kun yi kaza to aslam na kan mun san wannan amma amanna fa oh sai Allah yace ne ashe islamu na tabbata babu imani yace wala ma yadkhulul imanu fi qulubikum imanu kan bai shigo ba kaga ashe maqamul islami daban ne maqamul imani fa daban sai yace sai Allah subhanahu wataala yace wa'adallahu allazina amanu karka ce amanna kuma babu amalin salih shi ma ba zai kai ka aljanna ba wa amilu salihati jannati tajri min tahti al-anhar dan haka wanda yake samun damar shiga aljanna shine wanda ya kai maqamul imani to duk wanda ya je maqamul ihsani in dai da gaskiya je maqamul ihsani ya wuce maqamul imani ko ba haka ba ya wuce ko bai wuce ba sai ta wuce makamin imani ka je makamin ihsani to dan ne yasa bayan ka wuce maqamul ihsani kuma zaka ce kana yi ne dan a baka aljanna bayan dama a maqamul imani ya tabbatar maka da ka mallaki aljanna kamar mutum ne an nada shi sakataren gwamnatin tarayya sai aka ce za a rika bashi albashi ko yanzu ya zo jin shugaban kasa ya magana allowance ina ce ba mun baka albashi ba za su daidaita? Eh? Ai yana neman mukamin sakataren gwamnatin tarayya ne ba dan albashi ba tsakani da Allah. Wani abu ne na martaba yake so ba maganan albashi ba, ko? Ko kuma a naɗa shi sakataren gwamnatin tarayya sannan kuma sai a kai shi gefe ana ta bashi salari ya ce maganan takardu ce ina ruwanka ba muna biyan ka albashi ba. in kai daga to ba ni ne suka tare ba ba dai kana karban salaran ka ba ko vice president ne yanzu ana gaya masa haka yaya to shi ubangijin da ya zo da addini ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace masu ihsani sun wuce a biya su aljanna kan dama annabi ma ya fi karfin ta ne amma ai kuma da suke cewa ba dan aljanna suke ba ba wai ba ba za su shiga aljanna bane ko kuma ba su san aljanna bane ko ba san Allah ya biya su da aljanna bane wai su a ganin su wai dan Allah su fa bayin Allah ne shi mai imanu har yanzu bai gane shi bawan Allah bane mai islamu har yanzu bai gane shi bawan Allah bane shi dan kwangila ne dan kwadugo ne shi mai ihsani yanzu ya gane shi bawan Allah ne to ya za a yi bawa ya ce mai gidansa sai ya biya shi don ya sa shi aiki saboda haka idan ka zama bawan Allah na gaskiya babu maganan contract babu maganan salare babu maganan biya kai dan cikin gida ne don haka abinda mai gidanka yake kawai ka yi shi za ka yi in mutum ya da shi bawan Allah ne na gaskiya to ba maganar sai Allah ya biya shi wanda ake lallacinsa haba zo muna son ka ai zamu maka kaza kaza zan baka kaza zan baka kaza to wannan dama bai san me gidansa yanda yake ba bai san girman mai gidansa ba don in ba biyan sa yayi ba ba zai yi ba ko ba haka ba amma da ya tabbatar mai gidansa nan lalle mai gidansa ne shine mai komai shine mai kowa shi bukatarsa kawai dan cikin gida yake so ya zama ko a bashi ko kar a bashi oho shi dan cikin gida ne ko ba haka ba yanzu wani babban attajiri yana da kuɗi yana da motoci yana da menene yana da menene shi wanda yake baransa shi fa baya son ma a ce masa baran dangote baya son dangote ya ce ka dawo bauchi wanda yake gidan dangote shi za a ce aje a yau tefa ne ya je da mota a yau ya je nan ya yi nan a yi abinci su ci tare da iyalai da komai in ka ce masa dangote ya mai da shi gombe ya masa aure ya bashi gida a bashi mota ya ci gaba da zama yana so ba haka yake so ba kullum yana son yana cikin gida to haka ashabul insani suke su kullum suna son komai da su ake yi to wannan wajen maganan manufa kenan to amma bari muna tunda muna na nahnu atba'u dalili haisu ma mala yamilu to bari mu duba shin masu imani ne Allah yace zai ba su manji masu imani ne Allah yace zai ba su sai mu Allah subhanahu wataala ya ce wa ahsinu Allah yuhibbul muhsinin su masoya ne su abun kaunan Allah ne abun da Allah ya mutanen Allah ne da haka ku zama kun kai insani saboda za ku zama ‘yan gida masoya wa ahsinu inna laha to sai kuma aji to na ce na ce masoya to banda masoya din to a ina na samu ‘yan cikin gida kuma sai ya ce inna laha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsin Allah na tare da atqiyau domin su ne muhsinuna to su kullun Allah na tare da su to zaka zama kana tare da Allah abokin zaman Allah ta wace fuska me ta wanda fuska zaka zama kana tare da Allah ana jalisu man zakarani ana jalisu man zakarani me zikiri wanda kullum na ambato na shine abokin zamana da muke gida ɗaya kullum in jiwa to to waye rasulullah Allah ya kira mutanensa akwai wasu mutane na wani musamman na musamman bayi ne su ba ƴan kwangila bane wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi khawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama su ne waɗanda Allah ce nashi bayinsa kenan sauran ba bayinsa bane me yasa yake wayannan ne ibadur rahmani sauran ba ibadun rahman sauran ba ai ibadun rahman ne sauran amma ba su ne ibadun na gaskiya ba su ne shi yasa manzo Allah ce inna min ibadillahi man idza ru'u zikrallah akwai wanda ya sha zikiri ya sha zikiri ya sha ambaton Allah ya sha wannan antibiotic din har ya zama yana warin antibiotic saboda yawan ambatan Allah idan an ganshi kawai ba wanda za a tuna sai Allah din har a jikinsa akwai sayin bot har lambar motar da take jikinsa an rubuta Allahu motar wannan na gidan Allahu ne ibadur rahmani ne to sai Allah ya tattara wayannan gaba daya ta koma dan karamin littafin da shine na karamin mutum karamin dalibi a kasan mu da arba'una hadisan na imamun nawawi Allah a cikin alkur'ani ya nuna fa wa'annan ibadur rahmani din suna wani abu suna wasu abubuwa wanda ba kowa ne zai yi ba saboda sun ɗauki Allah ya ba su wani ɓangare na tamke a cikin halittarsa to sai Allah ya ce alqur'ani ya fara cewa ina da wasu sunan su ullahi shi yasa nake ga ma duk inda muka je majalisi irin wannan sai mu fa babu abinda muka faɗa wanda ƙarya ne mu wanda mu muka kirkiro ba abinda mun rasa dalilin da yan gidan kifiyan baba suke rigima da mu babu wani abu da muka ce kaza wanda a wurin mu muka kirkiro fa mu fa sai Allah ya ce ne sai mu ce Allah ya ce, Ala, inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yazanun. Allah ne yana da auliya'u. Shi yace yana da anbiya'u, shi yace yana da rusul, shi yace kuma yana da auliya'u. Sai suka ce kar mu ce Allah na da auliya'u. Allah baya da wani wali, kowa ba wali ne. Annabawa ne da mursalai. To da wa kake faɗa, da wa kake musu, da wa kake rigima. Da wanda yace akwai auliya'u, mu ba mu ce, mu ne muka ce, Allah ne sai yana da auliya muka ce Allah mun yarda yaya za mu yi mu gane su allazina amanu wa kanu yattaquna to duk wanda yake shi waliyu ne kaga baya da takawa ƙarya yake yi duk wanda wanda boya a lungu yana zina yana fata kace ta shi wali ne munafiki shege fasiki ne baya cikin auliya Allah dan Allah ya ce sifar su allazina amanu wa kanu me yattaqu ai ba a gane su a duniya ƙarya kake yi ayan ta ƙaryata ka ta ce lahumul bushra ayo ina ce lil akhirah akwai busharori wasu abubuwa da suke nuna bambancin su da sauran mutane laumul bushra fil hayati dunya kuma wa fil akhirah duniya da lahira suna da abin da ya bambance su a gane waɗannan su ne auliyaullah to wannan hadisin sai manzon Allah a hadisi kuma na kudusi tace bari in bambance muku wali akwai wali in ba a gane shi annabi zai ce karka yi gaba Allah zai ce karka yi gaba da shi to Allah yana son ya jefa ka cikin fitina ne ya ce karka yi gaba da abin da baka sani ba ba za ka gane ba man adali waliyan Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyina faqad azantuhu bil harbi ina sanar da ku yaƙi za mu yi ni da shi inji Allah ni da shi za mu yi yaƙi ai mu Allah ya nuna mana a Najeriya wallahi Allah ya nuna mana duk wanda ya gaba da waliyina zan yaƙe shi zan yaƙe shi wallahi Allah ya nuna mana sai dai in dai lahum ayunun la yamsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la lahum qulubun la yanqahuna biha sai dai in mutane haka suke amma in dai suna fahimta mu Allah ya nuna mana wai rigiman Najeriya da kashe-kashe a ina da ina ake yi ne a Jos a Kaduna Maiduguri suna zaman su lafiya suka jawo wani katon wanda yake gaba da waliyin Allah suka je suka bashi fili suka rinka sa yana zagin waliyan Allah sai ya tuma ta shafe su ko ba haka bane ato ato ina ake rigima ina ne Allah yake yakan musulmi rigimar kenan in kaga wani ya zo burkushin sa so ta fawa balewa wa ma adraka ma ta fawa balewa su ne suka yi katutu suka rike wurin suka yi uwa suka yi madaukiya kuma Allah ya harbo makamin nukiliya ya fada a gurin man adali waliyan razantu bil harbi to Allah tana da wali yaya sifance ki dan mu gane to daga nan sai muka gane ashe in ana maganar sufanci ana maganar suluki na na ɗaya kenan ko suluki da adabu da akhlaqu da kuma azkar in ana maganar sufanci wa'annan abu uku su ne sufanci wanda bai haɗa su ba ba sufi ba ne ya zama yana da suluk yana azkar yana da adab adab ɗin su ne ake haɗa su duka su zama akhlaq wa'annan abu uku su ne sufanci kuma sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gansu dalla-dalla a wannan hadisi sai Allah subhanahu wata'ala ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu bawa na ba zai wani abu da nake so kamar abin da na farlanta masa ba to nan suluki ake magana suluki ake magana kullu tasbihatil as-salat as-sawm al-hajj az-zakat nisantan zina shan giya dukan nau'o'i duk na kaba'ira ka zama ka nisance su shi yasa da kafin a baka dariƙa malaman mu ba su bayarwa irin yanzu irin wannan da ake yi kamar ruwan ruwan daren nan a ce an ba ku ba sai ka zo ka ɗauki shuruɗu kuma sai ma sun lura da kai mai riƙon ibada ne saboda obatayan za a baka sai an tabbatar kana duci daidai ai ba sa matsala ba sai lokacin da aka rinka ba da obatayan waɗanda ba ma ba sa ma duci an gane lokacin ne aka fara samun matsala a idanunmu da ranmu malamanmu shehunnanmu ba su ba da ɗariƙa haka sai an ganka an san kai wane ne kuma an tantance kana da kyakkyawan riko da addini sannan su baka to sai kana da suluki wannan shine suluki sallanka azuminka duk sun yi daidai abubuwanka to sai a tsora maka obata to shine Allah subhanahu wataala ya ce wajen maganar suluki ma ta karraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayhi mutawassu alai kuma shehu musa ibrahim Allah ya kara masa karama abin da yake kenan yace walasta fi hadha dariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tatlu ba yanda zaka ka tarbiban wannan dariqa baka zama salihi ba amma mutum yanzu ya ce ya zama fajiri ya ce wai yanzu shi ya fi kowa ma ya gane komai yanzu billah to ga abin da shehun mu ya faɗa wa kake yi kana da wani shehu da ya fi shi ne to abin da ya faɗa kenan don haka sai an samu suluki daga suluki wannan bangare na farko kenan shine foundation shi yasa ma su ma su fahimci sai akwai bayan islam da iman da ihsan sannan akwai islamul islami akwai islamul imani akwai islamul ihsani sannan in ka je ihsanin kuma a samu ihsanul islami ihsanul imani ihsanul ihsani shi yasa suke rarraba abun haka saboda a kowane mataki akwai kuma bidayarsa da zo da tsakiyarsa da nihayarsa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-busir imam imam imam al-fazaji me yace bidayatuhu lil mursalina nihayatun ko bidayatuhu inda annaba su gama kure tafiya to daga nan manzo Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam wayannan malamai sun yi aiki sun yabi manzon Allah to to don haka a kowane fan in an shiga islam in an shiga ihsan to akwai ihsanul islam to wannan fanni da ka shiga to bayan ka samu istiqama waɗannan abubuwa wannan su ne ake cewa istiqama a samu istiqama ƙololuwan islam kenan ƙwararro ma imani kenan istiqama ta samu istiqama to shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa Allah istaqamu to kaga mu a ce muna da suna a cikin Qur'ani wa Allah istaqamu ala tariqati da sun tsaya akan tariqa to aka maka fasara mana da me zaka fasara la astainahum ma'an gadaka to in ka samu istiqama sannan sai kuma ka samu abinda mataki na biyu shine a azkar azkar din nan kuma shine at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ka samu istiqama sai kuma ka nemi ziyada to shine da annabi da Allah subhanahu wataala ce ma ta karaba ilai abdi bi shay habba ilai ma taratu alai sai fito daga nan fa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili to wannan taqarrubu ila Allah bin nawafili shine azkar din sai ta aka baka istighfari salatu annabi la ilaha illallah wurdodi iri iri nawafilu din kenan ai ba wajibi bane akan ka sune nawafilu kuma sune dariqatu din to nan ka shiga layin ka shiga mataki na biyu kenan to wannan mataki na biyu na azkar shine kayan aikin mu shi yasa za kowace dariƙa wasu suna istighfari da salatin annabi dai wasu suna la haula wasu suna menene kowa da akwai aikin da ya dauka in dai dariƙa ne to sai ka samu azkar bayan azkar ana son ka samu akhlaq da adab wayannan akhlaq da adab su ne ga sunan da yawa shi yasa ma malaman sufanci suke cewa man zadaka fil akhlaqi zadaka fit tasawuf at tasawuf akhlaqun tasawuf dabi'o'i ne nagari adabun ne akhlaqun ne dabi'o'i ne nagari man zadaka fil akhlaqi wanda yafi ka akhlaqu zadaka fit tasawuf yafi ka tasawuf to mu duba ma manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam gabaki daya dauka yace wannan shine abin da yazo yi bu istu mene li utammima ne akhlaq li utammima makarimal akhlaq wa'annan makarimul akhlaq ana son ka zama kana tare da su shine zaka samu sufi ba ruwansa ya wanke zuciyarsa dama abu nafsu ma masawaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wannan wankewan su ne akhlaq din da akhlaq din ne zaka yi tazkiyatun nafs shine tazkiyatun nafs zaka yi to daga nan sai ka samu mahabbatullah Allah sai ya soka la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nafil hatta uhibbahu har sai na ka samu muhabba to da ka samu muhabba sai Allah ya jazbance ka sai ya jefa ka cikin zababbin bayansa ya baka abubuwa sai ka zama kuma ka samu maqamat shine wannan maqamat din da yanzu wasu kawai suna son su same shi a arha eh tsuntsu daga sama ga shakke kawai shi kutubi ne a a shi sahibul waqti ne shi to wayannan muqamat din sai ka samu muhabbatullah ba zuwa ake indiya a nemo sihiri a zo ana surkulle dan karin kau da idanun mutane ka ce wai ka samu karama ba ba haka bane su haka readymade abin yake sun zama na Allah Allah ya ja su ya mai da su bayansa to shi ne muhabbatullahi ta shigo almuhabba ita ce farkon wilaya daga nan sun ta samu ubin da zai sama ubihi wasaruhu allazi yubsiru bihi yaduhu allati yubshu biha rijluhu allati yamshi biha sai ka zamanto kuma kana da kunne kun la in sa'alani la wudiyannahu wala in sa'alani la wudiyannahu shi yasa shi Ibrahim yace ya gode wa Allah in kultu kun ya kun bila ta suwizi saboda akwai wannan da in sa'ala ne kuma manzo Allah ce dama kuma yana ga wa sahabbai ne a bayansa inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la barahu ya ce cikin bayan Allah za a yi wanda in ya rantse Allah ba zai saki kafara ba yace Allah sai kai kaza zai yi wannan sune auliya'ullah wannan kuma ita ce wilaya kuma ba abu ne mai sauki ba ba abu ne da ake samu cikin dare ɗaya ba ba abu ne ake samun sa a kwance ba ba abu ne ake samun sa cikin hutu ba wannan wannan shine tafarkin sufanci wanda ɗazun aka yi mana bayani an samu ne daga sayyidina rasulullah to daga nan in ka je wancan muƙami to sai ya zamanto Allah ya baka ma'arifatullah ma'arifatullah sai zama ya buɗa maka ƙirjinka ya jefa maka haske ka san Allah to in ka san Allah kuma Allah sai ya zamanto kullum sai yana tare da kai kana tare da shi ba wai kai ka zama Allah ba a'udhu billah ta'ala Allah an zalika uluwan kabira sanin Allah ne ka san halin Allah kana tare da shi kullum kana tsoron sa ka san shi yanda mutane ba kowa ya san shi haka ba shi yasa duk abin da kace yayin saboda ya yarda da kai sai yayi wannan shine in ka ji an ce mutum arifi ne to arifi fa ba wai fani bane ba majzubi bane ba mutum ya samu jazaba ko ya samu fana'i to ai fana'un ma kan hawa hawa ne akwai fana'ul fana'i ba ba mutum zara abubuwa yana shirme ai mushriki ne ma ai mushriki komi Allah ne kai mushriki ne ya kai komi ya zama komi Allah ai daga ce komi Allah to an samu abu biyu ga Allah ga komai saboda haka ma baka san komai ba to ya ka san komai kuma ga Allah ga komai ai ka raba ɗaya biyu saboda haka to wannan shine aka gada daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana wa babu madinatul ilmi duk sahabban nan arifai ne dukkan su kummalu ne dukkan su aqabu ne dukkan su auliya'u ne sai dai sunan girman sahabbantaka ya hana a kira kalmar walittaka to amma dai wanda ya zara ta wannan fannin babu kaman imamuna aliyu karramallahu wajha wanda shi kuma ya gadar da wannan sirrin wa hasan al-basri hasan al-basri ya gadar wa sirri as-saqadi sirri as-saqadi ya gadar ma ma'ruf al-karfi ma'ruf al-karfi ya gadar wa imamu junayd wanda shi ake cewa sayyidu ta'ifa daga nan kuma sai ta rifantu faɗaɗa aka samu mutane daban-daban amma hawa hawa hawa har aka zo kan Sheikh Abdul Qadir Jilani shi ma zamaninsa ya zama shine fitacce aka samu irin su al-kibrit al-akmar aka samu wato wayanda suka zo bayan su har zuwa su Imam Ghazali duk suna cikin layin wayannan sufaye din har aka zo aka samu Mahmudul Kurdi wanda Mahmudul Kurdi an su Imam Shazali su waye duk an faffade su na baya sannan aka zo kansu Imam Mahmudul Kurdi wanda yana daga cikin shehunnai manya-manya wanda Shehu Tijani radiyallahu anhu ya karbi dariƙan kalwatiya a hannunsa kuma har aka zo aka samu Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu anhu wanda da kansa ya zama shine cikamakin waliyan Allah masu dariƙa amma ba wai shine cikamakin waliyan Allah babu wali bayan sa ba haka bane kamar da wasu ke fassara ƙarya ne ba haka yake nufi ba haka kuma ake nufi masu dai dariƙa wadda za ta zama tana da mabiya dariƙa tabbatacciya Shehu Tijani shine cikamakin waliyan Allah masu dariƙa shi yasa sunansa ya zo Ahmadu daidai da Ahmadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma da yace shine cikamakin waliyai masu dariƙa ake ta musu aka yi ta rigima aka yi ta inkari da sauransu to yanzu ka gaya mana wata dariƙa ce tun da ya faɗi haka har yanzu babu wata dariƙa tun da aka yi tijaniya ba wata dariƙa da ta zo ta sha sai dai a kirkiro wani abu kaman kane kane haka amma dai ita ce yau duniya in za a daga magana a yi magana ma kawai yanzu ɗariƙun kusan sun tsaya a kan waɗanda ake ɗan jin motsinsu ba su fi kaman ɗan cikin hannu ba sauran duk kusan sun zama sun shafe sun dawo cikin sauran ɗariƙu abin da za ka ji dai za ka ji ƙadiriya za ka ji shazaliya za ka ji kuma na ƙashabandiya sai kuma ka ji tijjaniya ba za ka ji wasu sunusiya ma ta zama an ce an yi sunusiya ta zama babu yanzu ka nemi suwaye sunusiya ma ba ka jin ma motsin wani abu sunusiya saboda haka wannan shine ɗariƙun sufaye su kuma aikin su ba wani ban abu bane illa su jawo ka su haɗa ka da Allah su haɗa ka da ambaton Allah kamar yadda wasu suka ce ai da mutane ana karatu ana ta karatu uzkurullaha zikran kathira Allah ya ce a ambace shi ambato mai yawa ce to madalla malam a ambace Allah da yawa ko eh haka قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا manzon Allah ya ce inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 ma ana ta koyarwa masu fiqh suna ta yi amma kuma karatun ne kawai yawa theory ake yi practical aspect din babu wani lokaci muka dan jefo turancin ne dan wani matasan mu ba su gane inda aka dosa in ba an dan jefo wannan ba in kuma ka ce theory da practical da practical aspect ba zai gane me ake nufi ba ana ta karatu ana karanta abu amma ba a practical aspect an ce an ce ma annabi yana istighfari sama da sau 70 a rana wanda yace la ilaha illallah 100 da safe 100 da yamma ina istighfari 100 wanda yayi mun salati daya Allah zai bashi lada goma wanda yayi mun goma Allah zai masa 100 wanda yayi 100 duk ba yi an zauna kawai ana karantawa ana jin labari sai malaman Allah ya faɗakar da waɗannan waliyar da suka ce kai ba mu cewa aka yi mu ta ba da labaran duniya ba a cewa aka yi mu zauna mu yi shi annabi cewa yana yi ku zo mu yi wannan shekawa ake zama ana azkaru din ku zo mu yi annabi ya ce yana istighfari dari ku zauna mu yi annabi ya ce yana la ilaha illallah dari ku zauna mu yi annabi ya ce wanda ya masa salati dari ku zauna mu yi ha to wannan zama yana da asali a ina aka same shi eh akwai inda sunnan ka karanta ta ba sunna ta kai ba akwai hadisi sahihi manzon Allah kamar yadda Mu'awiyah bin Sufyan rawaito manzon Allah ya fito masallacin sa sai ya ga wasu ne da'ira sana zike ce me ya zaunar da ku suka ce mun zauna ne muna ambaton Allah muna gode masa bisa ni'imar musulunci da ya mana da bai wanda ya mana na samun ka ko rantsa da Allah ba abin da ya zo da ku da musulunci mun rantsa da Allah ba wanda abin da ya zo da mu sai wannan yace ba na rantsa da ku dan ina tuhumar ku ba sai dan Jibrilu ne ya zo ya ce mun fito daga gidaje ka ga abin da ake a masallacin ka Allah na alfahari da aikin wayannan mutane sunna ce sahihiya in shi wata janna ce za ka shiga aljanna ya ma alƙawarin aljanna shi bai alƙawarin aljanna akan wai shi yake da aljanna ba shi mai fatawa mai riwaya ne daga manzon Allah hadisi ya ruwaito ya gaya maka manzon Allah yace wanda ya wannan abu zai shiga aljanna to sai shi ya ce sai in kai wannan abin da na koya ma zaka shiga aljanna in baka shiga aljanna baka ci kwala na yaya annabi zai ce za a yi abu kuma abu ya zo bai yiwu ba sai abin da yake nufi kenan ba wai shi yana bada aljanna bane aljanna tuntuni manzon Allah ne bayar a to maganar zaman waye me hadisin zikiri me hadisin zikiri mashhuri yaya hadisin zikiri lafazin sa yake eh idza marartum manzon Allah ta lace masabai idza marartum bi mene ha to manzon Allah ba zai ce idza marartum bi kilaqil zikri ba ai kilaqil zikri ne wajen da ake zikiri ne dan haka ba me ya kawo kawo kalman aljanna cewa manzon Allah na sai ce idan kun wuce inda aka yi da'ira ana zikiri ku tsaya ku yi zikiri amma manzon Allah sai ya dauko wani terminology ya dauko wani logic yace idza marartum bi riyadil jannat har sabe ba su gane me yake nufi ba kai in kuka wuce fadaman aljanna kar ku yadda ku bar ƴaƴan itatuwan da yake cikin fadaman aljanna nan ku tsaya ku tsitsin ka ku ci to akwai aljanna ne a duniya za ka ganta to sahabbai abinda annabi ya gaya musu kenan shine farta udin idan kuka wuce fadama kuna yawo a cikin duniya kuna yawo sai kuka ga fadaman aljanna farta uku tsaya ku ci ƴaƴan itacen karka wuce gidan aljanna baka ci gwaiban ba baka ci baka ci apple din ba baka ci menene ba baka ci inabin ba wannan ko kai ne kalman ai za ta daure maka kai sai safa suka ce to wa ma riyadu janna ina kuma za mu je mu samu fadama aljanna wanda tana can sama ta bakwai kuma ina za sai ya ce kai ba ku gane ba ne eh khilaqu zikiri inda aka yi zobe ana zikiri shine fadaman aljanna to mazala ne ce yan aljanna ne ko ka taba ganin mutum a fadama aljanna amma shi ba dan aljanna bane ah to mutum na cikin Abuja amma ba dan Abuja bane yana zaune a Abuja amma shi ba dan Abuja ba ko baya jin dadin Abuja kenan yana can yana Bauchi an ce dan Abuja ne yana Abuja in ka je Abuja ka tsaya ka sha lagwadan Abuja to in ka je Abuja kuwa kana Abuja kenan ko me ma'anar dan aljanna don saboda na san nan ma akwai wani dan damuwa watakila na yi misali da Abuja ana ce eh dan Bauchi ya je Abuja dan Bauchi ne ba dan Abuja ba ko ba haka ba a to ko waye dan aljanna kenan dukkan mu baki ne waye dan aljanna in dai dan aljanna shine wanda aka haife shi a aljanna to sai mu gani ko ba haka ba ina ce dan aljanna wanda ya je ya shiga shine dan aljanna babu dan cikin ta wanda aka haifa a cikin ta to annabi ya ce idan ka je fadaman aljanna ka tsaya kai ciwo to annabi ne yace ashe wajen zikiri duk mai zikiri dan aljanna ne saboda haka ashe shi tijani ba wani abin da ya kara ba wani abin da ya rage wannan dai a takaice shine sufanci in baka yi shi ba wallahi dole ka kasa kaso musa gani ga ku ka bar istighfari ka bar salatin annabi ka bar la ilaha illallah ka bar komai ka bar ɗariƙa wa'inda ba sa yi me suke yi ato wanda dai bai yi sharan masallaci ba zai na kasuwa in baka yi ba ko to wallahi zunubi za ka yi lokacin da mai zikiri yake masallaci yana isu jifari yana salata annabi kai kana can bakin titi kana hiran wani kana cin naman wani kana kallon matan mutane kana dai abubuwan ka shine dai kuma a cikin hiran a dauko a dauko cin nama a baje a zagi wani a yi ma wani kaza iyakacin ta kenan sai an gama lokacin sallah ta shi in kuma kana masallaci ka ce ai mun je babban masallacin mukan je mu zauna daga na taso wurin aiki in na ci abinci da rana na yi sallar azhar na dan huta da la'asar je in je masallacin mu na can wajen yamma da garin nan in zauna to me kuke a masallaci ba wani abu ne kun je gindin bishiya ne ko kuna barandar masallaci ku ɗauko zancen gwamna ku ɗauko na kwamishina ku ɗauko na darakta haka za ku ƙara lokacin har magariba sai ku yi sallar magariba ku dawo gida shi kake so mu yi mu bar zikiri mu bar istighfar za haka na baka asanin kai wanda baka ɗari kuma baka son ai ɗari ka je ka ga me za ka yi kuma kuma sai ka zo tana surutu kai yan yan dariƙa sun yaudare kansu sun yaudare kansu wai za su shiga aljanna haka za ku shiga aljanna a banza ba ku yi komai ba ku shiga aljanna a baka to kai me kai me kai wanda ba su yin ba qur'anin ma baka iya ba sai da suka koya maka fiqhun ma baka iya ba dama baka yin sa hadisin ma kame kame ne da Hausa kake faɗa da larabci ya gagare ka ka lura da waɗannan mutanen duk in suka zo jan hadisi ba su iya ja da larabci yanda annabi ya faɗa sai dai in littafi suka bude amma in wajen wa'azi ne ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza a hadisin abi huraira wanda imam muslim ka faɗi yanda ya faɗa da larabci mana sai dai faɗa ma fassarar da hausa saboda in ya jawo ba za ka ji daɗin abun ba da haka wanda da ya ruɗi kansa ya ce shi sufanci da ɗariƙa ne yake gaba da ita to ya rinka shan wahala kenan a rayuwarsa kuma ba abin da zai yi da zai kai wanda dan dariƙan yake yi Allah ka ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana kankamewa akan hanyar mutanen kirki magabatan mu na kirki Allah ka ba mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu albarkan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu albarkan waliyan mu na dariƙar mu ta tijaniya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم والحمد لله رب العالمين
Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi